بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, 24 ga watan Jimadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da 24 ga watan March shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير زام تاشي إن مالن يتشي طعن الرافضي sukan da wannan ɗan shi'a ya ci gaba da yi fi ummil mu'mini na Aisha, da ya zo yana sukan uwar mumine Aisha radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda. Bi musharakatiha fi harbil jamal, cewa ai Aisha ta shiga cikin wannan yakin da aka yi da ake ce mashi yakin jamal. Warraddu alaihi, Malai ce da kuma martani. da za a maida mashi akan wannan zargi da ya zo yana ma ummuna Aisha Allah yarda da ita. Ya ƙulin rafidi Mala ce wannan ɗan shiya yana faɗi ta'inan fi ummil mu'mini na Aisha radiyallahu anha wa abiha. Yana mai suka ga uwar muminai matar annaba Aisha, Allah ya ƙara mata yarda da mahaifinta. a cikin wannan ƙazamin littafi nashi mai suna sun mahatadait a shafi na 139 wa ma ha da abin da ya biyo bayan waɗannan shafuffuka yana ta soke-soke da soke burutsu da zagin ummuna aisha yake cewa na tasa'alu an harbil jamal allati ash'alat nara ha ummul mu'minina Aisha yace ya kamata mai tambaya kamar yadda tambayoyi ta kwararo mana dangane da yaƙin nan na Jamal yaƙin Jamal kamar yadda muka karanta cikin littafin al'awasim min alƙawasim matsala ne ya faru asalin yadda matsalan yake kenan lokacin da ‘yan ta'adda suka zo suka kashe Sayidina Usman ɗan Affan Allah ya ƙara mashi yarda. To, sai aka waye gari shi Mu'awiya gwamna ne kamar yadda muka sani na Usman a garin Sham. To, bayan kashe Usman aka yi Sayidina Aliyu mubaya'a. To, sai Mu'awiya sai ya aiko ya ce, To, mun ji kawai ana ta tsare-tsaren gwamnati har yau ba mu ji an bankaɗo wanda suka kashe amirul mu'minina an hukunta su ba to sai ali ce ai al'amarin ne muke ƙoƙarin miye shi a hankali kasantuwa a wancan lokacin su wannan 'yan ta'adda kusan sun fi gwamnatin sai da na alƙarfi ma a lokacin shigo mu'awiya yana sham yana ganin gwamnatin shi ta fi ƙarfin kowa a shan sai yake tunanin haka ma ake a madina to kawai sai ce a'a ai an ta gaya mana cewa kai ma da hannunka a ciki ce a'a to ƙarshe dai abin da ya faru shine kawai sai ce ya tsinke sha da duk abin da ke nan sun yi khilafa nasu za mu zo mu ji akwai maganganu na ƙarerayi da aka dangama aka danganta su zuwa ga mu'awiya a kan wannan maganar na yanzu wanda bai faɗi ba a cikin al'awasin min alƙawasin malin duk zai fallasa su. To, a sanda haka ya faru sai aka kawo masu Aisha kuka da azubairu da talha sai suka tashi sai suka nufi sham za a je su yi magana da mu'awiya kun fahimci wannan da kyau ko to sai ɗaya daga cikin gwamnonin usman sai juya akalan sai ce su je basara ne to daidai lokacin sun isa garin shi kuma ali shi ma zo da runduna kun gano wannan da kyau to sai suke ƙoƙarin daidaita tsakanin aliyu da su da kuma mu'awiya kun ga dama su asalin abin da ya kawo su shine a je a yi sulhu don duk wanda ai ya ga aisha ta zo zai bar abin da yake yi kuna ganewa to sai su waɗanda suka kashe usman sai suka ce in waɗannan suka daidaita suka yi sulhu to su wallahi sun fa shiga uku sun lalace za mu zo mu karanta a cikin nan dina taƙaita muku abin da za mu karanta ne to cikin dare kawai sai suka ta da yaƙi kun gano wannan da kyau ko gagarumin yaƙi don sun kasu gida biyu ne rabi suka shiga rundunan aliyu rabi kuma suna cikin rundunan su talha ai shi mu'awai bai zo da rundunan shi kwata-kwata jamal ba shi siffin aka yi da shi ba a yi jamal da shi ba ku gano wannan to ana nan dab da asuba kawai sai waɗannan da suka kashe usman kawai sai suka faɗa sojojin su talha da zubair da aisha da sara da suka kuma can suka faɗa rundunan aliyu da suka da sara kun gano wannan da kyau ko sai kuma su isu ɗin kuma waɗannan wanda suka kashe Usman sai suka riga ihu a cikin rundunar su ɗala suna ce Ali ya warware alƙawari Ali ya warware alƙawari kuna fahimtar wannan nan ma cikin rundunar Ali da aka faɗa masa da saran sai ana cewa su ɗala sun warware alƙawari su ɗala sun warware alƙawari kaga yanzu an yi ƙoƙarin haɗa su me faɗa irin abin da aka so a mana a garin nan kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko ku kashe mana malami kuma ku zo ku mai da mu dolaye. Kun fahimci wannan da kyau wa iska taltum nafsan fadara'atun fiha. Ba wanda zai yarda da abin da suke faɗi sai jahili kare alade, wanda bai sa abin da ake yi ba. In dai kai jahili ne, kuma a cikin jahilcin kuma kai kare ne, a duniyan karnukan kuma uwarka alade ce, to shi ne za ka yarda da wannan. ina fatan mun gano wannan da kyau mu ba wawaye bane mun san abin da muke ko mun san suwaye makiyan mu kuma dama mun san haka zai faru mun gano wannan da kyau ko yayyen da ake yi mai to yanzu ya ƙetare wata katanga da in ka isa ka bi shi ku ci gaba kun gano wannan da kyau ko kuma duk wanda ya wannan aikin don Allah ya tara gayyen wa'azin can da aka yi a cikin gari, ya ce don Allah a mai addu'a kamar wannan zai yiwu? Wannan alama ne daga cikin alamun ana mai sa rai, don duk wanda ke wajen da aka ce Allah ya ji kan albani zai ce me? Allah ya tsine ma wanda suka kashe albani zai ce me? Shi wanda ya aikin ba kowa bai zai zai ce jama'a gani ba, saboda tsaban jarinta, kuna tsamanin zai yiwu? jama'a abin da suka so kenan an kashe wannan sai a koma ce su wane ne sai waɗannan sai su faɗa ma waɗancan su kuma sai su lallabo sauran da suke nufin su kashe sai su kashe su a haka kuma a yanzu ma fa ba bari suka yi ba dan sai sun ƙarasa dan Allah madaukin sarki ya yanka mutum kazan wahala Allah sai ya fige ta mun gano wannan da kyau ko to kun je da suka tada fitinar to shi ne wannan ɗan shiya maƙiyin annabi sai ce wai Aisha ne ta tada faɗan. Don Allah akwai hannun Aisha cin wannan abin? Ida ba sulhu ta zo. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Allah shi kyauta. To shi ne sai yake cewa muna yawanta tambaya dangane da wannan yakin na Jamal allati ash'alata naraha ummul mu'minina Aisha wanda uwar mumine Aisha ta kunna shi iz kanar hiya allati qadat ha bi nafsiha wai Aisha ne ta jagoranci rundunar yakin da kanta fa kaifa takhruju ummul mu'minina Aisha ta yaya wannan uwar mumine Aisha za ta fito min baita daga gidanta allati amara Allahu bil istiqrar fihi wanda Allah ya ce mata amara ya umarce ta ta zauna a ciki bi qaulihi inda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku matan annabi ummul iyayen muminai ku yi zaman ku a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ku daina fitowa irin na jahilan farko kaji ashe ya yarda ma uwar mumine ne ta kadari kuma ya yarda wannan ayan dama akan ta ta sauka wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu sai ce me inna ma yuridu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira aya ɗaya ce fa yanzu ashe Aisha su ne ma'ahalar baiti shi ne shi ke da wakafa Allahul mu'minunal mu ya hutar da mu jama'a ko bai hutar da mu ba shi sa Allah ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tuntuban harshe kake gano makiya Allah shi nan ya zo ya zagi ne sai kuma ga Aisha ta zama umul mu'minuna umul mu'minina ko ku gane ba jama'a an fahimce ni yanzu nan mun yi wani tsintuwa ne a kan hanya na tsaya mu ɗan buɗe mu gani. To ce mu Aisha da yake umul mumini ko? To ba da gaske ba ne. Ƙarya yake za ka zo nan gaba za ka ji abin da zai faɗi. Wa nas'alu bi ayyi haqqin istabahat ummul mu'minin qitala khalifatul muslimin Ali mun Abi Talib. To da wani haƙƙi ne in ji ɗan shi'a fa. Aisha ta dogara a kan shi ta yaƙi amirul muminina Ali ɗan Abi Talib, wa huwa waliyu kullu mu'minin wa mu'mina, kuma shi ne jagoran kowane mumini namiji da mumina mace. Sai mala ya ɗage-ɗage ta maganganu haka. Wali mazidil bahasi, mala ce kai, za ma mu ƙara bincike mai nauyi, liya tsima inna ƙalibi don zuciyana ta natsu in ji ɗan shi'a. A ƙulu sai in ce akhrajal bukhari fi sahihihi bukhari ya fitar a cikin littafin shi as-sahih ka san dan shi mai da kai wawa sai ce maka yana ma nan cikin bukhari ai sai ka ce madalla ka yadda da duk abin da ke cikin bukhari kun gano wannan tambayar ka kawo man ka ce yana cikin bukhari eh madalla to nan kai ka yadda da duk abin da ke cikin bukhari ne in ya ce eh in ya kawo na sai ka kawo naka ka ce to yadda da wannan in ya ce ba duka ba sai ka ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din kwai imani da sashi ku kabarce ma sashi ina ke wannan to dai bar dai mu karanta yace ya zo cikin sayyid bukhari min kitabil fitan allati tamuju ka mawjil bahari a littafin da Bukhari yake bayanin fitinan da za ta zo ƙarshen duniya tana murɗawa kamar murɗawan igiyan teku. Ka taɓa ganin da teku ke turnuku? Kai ka ma taɓa ganin teku? To, ko ba ka je ka ganta ba ka gani a TV, ka ga yadda take yi. Mun gano wannan? Igiyan teku ba haka take juyawa ba? Musamman irin waɗannan da suke hawa wannan fale-falen suna yawo a cikin ruwa, ai za ga yadda suke shiga cikin igiyan. Kun gano wannan? to haka annabi ya ce ƙarshen duniya fitina za ta taso ba sauƙi ita ce wannan ƙahonta ne fara kunnuwa duk inda kai can ana gudun boko haram nan kuma fulani masu hari can barayi nan kun gano wannan da kyau ko kun taro nan kuna ganin kaman kun tsira ita kuma gwamnati ta bi malamanku kuna fahimtar wannan da kyau ko duk yanda kai suna nan sun tarbaka ina fatan mun gano wannan da kyau sun tarbaka ko ba abin da ya dame mu da wannan ko ko za a kashe mu an jima ba ba komi ba mu abin da muke cewa in ka ce mu mutu kai kuma sai ka rubuta ma kanka ba mutuwa to kun ji mojil bahar wannan fitinan ko wala din masu kasa ta ko wala sai ta ci su na rantsi da Allah sai ta ci su sun kasa fahimtar kiyama ce ta doso sai Allah maɗaukin sarki ya ba shi ɗan dama a kanka sai ka je ka kai tocin botin ɗin fitinan kai da kanka ta taso kuma ka je ka latsa yaƙi mutuwa Allah sai ya cinye ka kun gano wannan da kyau ko kisa ko ba shine solution ba ƙoƙari ka gamsar da wanda yake adawa da kai shine ka zama jarumi ka canza tunanin shi abin da annabi ya ma duniya kenan daga kafirce mai da su islama shine wannan duk annabi ya gaya mana wannan abin da za su faru duka wallahi duka ya gaya mana ƙala ya ce lamma tsara talhatu wa zubairu wa aisha ilal basara yayin da aisha da zubairu suka ɗibo runduna suka zo garin basara ba asa aliyun ammar bin yasir sai ali ya aiki ammar ɗan yasir wal hasan bin ali da alhassan ɗan ali faƙadima alainal kufa yace sai suka zo wajen mu a kufa fa sa'idal mimbara suka hau mimbarin kufa fa kana al-hasan bin ali fawqa al-mimbar al-hasan dan ali shi ya hau can saman mimbari fi a alahu a can kololuwa wa qama ammarun asfala min al-hasan sai shi ammar ya tsaya ƙasan mimbari ƙasa da inda hasan yake shi ma kan mimbarin yake amma ƙasa fashta ma'ana mai ruwa ya ce sai muka tattaru ilaihi fasami'tu ammarin ya ƙolo sai na ji ammar yana cewa inna aisha ta kada sarat ilal basara ga aisha can ta ɗibi zuga ta yi basara wa wallahi ammar ya ce ina rantsuwa da Allah inna ha la zaujatu nabiyyukum fi dunya wal akhirah Aisha matan annabinku ne duniya da lahira, kan kat kenan, ko ka zage ta dai matan annabi ne a duniya, ko matan annabi ne, kuma na san baka yi ammari ilimi ba. Kun gano wannan da kyau ku? Amma bari ka zo ka ji, ba zai gurfa wannan ba sai ya zage ta kuma. Ka je lahira ga ka annabi na kallon ka kana zagan mai mata. Kai ka kai ka kai, akwai matsala babba. kun fahimci wannan da kyau ku kuma ku ji ƙarara fa ya yadda matan annabi ne duniya da da lahiya walakin sai ammar ya ce walakin nan Allah tabaraka wa ta'ala ibtalakum Allah ya jarabce ku ne liya alama iyyahu tuti'una amhiya shin za ku bi Allah ne ku yi ma'albuwa ya a ku yi biyayya gare shi ko ko Aisha ne za ku yi biyayya kun ga sun je neman me neman mutane. Kun ji iyakan maganin da ya kawo a nan kenan. Kama akhrajal Bukhari aidan fi kitabi shurut, kamar yadda al'imamul Bukhari ya ambata a littafin da ke bayani a kan ashiratar sa'a, wannan fa duk maganar ɗan shi'a ne. Ya ce, Babu ma ja a fi buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, babin da ke bayani akan san matan annabi. Ƙala ya ce, Kaman nabi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama khatiban, wata rana annabi ya miƙe yana huɗuba a kan mimbari a cikin masallaci, fa'asharan na hawan maskani Aisha, da ya tashi lissafi sai ya nuna inda sasan Aisha take, faƙala ya ce, Hahunal fitna. fitina ta nan za ta bullo ha hunal fitna fitina ta nan za ta bullo ha hunal fitna ta nan fitina za ta bullo min haisu ya tsalo karnu shaitani ta inda kahon shaidan yake bullowa annabi ya ce a ina ne kahon shaidan yake bullowa ba gabas ba bala'in da zai taso ƙarshen duniya ta gabas zai bullo sai annabi yana wannan ta nan ne yanzu kenan in na ce fitina ta nan zai bullo duk wanda gidan shi yake nan wajen sai ya ce da shi nake yi mun gano wannan da kyau ko? E, yanzu a ce kana da mata biyu, ɗaya tana nan, ɗaya tana nan, ka ce, ai, duk fitinan garin nan ta nan take. Kun gano wannan da kyau ko? Sai a ce ma uwar gida to kin ji ku? An ce duk fitinan garin nan keke keke ka haza shi. Shi ne fa abin da suka yi ba. Shi annabi yana me? yana kan mimbari sai yana nuna fitinan duniya ta hatta wannan zanga-zangan da ake a gabas ta tsakiya ko tsiyan da za a tasar da bala'in ƙarshen duniya a nan zai tashi shi na annabi yake bayani to amma kaga anan yana ƙoƙari ya nuna dama tsiyan duniya ina yake ɗakin aisha na ga muku gaskiya wa ba'ada kulli haza to duk bayan waɗannan bayanan atasa'alu kaifa haƙƙad Aisha kullu hadha taqdir wai ta ina Aisha ne ma ta cancanci wannan girmamawa wal ihtiram da martaba ta min ahli sunnati wal jama'a wanda ahli sunna suke mata wal annaha zawjin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kawai al annaha kawai dan tana matan annabi kuna fahimtar wannan kawai dan tana matan annabi yanzu misalin kace dan kawai tuna matan annabi wa ake matsiwa yanzu Aisha ko annabi fa zawjatuhu kathirat yo ai matan annabi suna da yawa wa fihinna man hiya afdalu min Aisha a cikin sa akwai wanda fa Aisha daraja ai bi tasrihin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nafsihi wanda annabi da kanshi ya faɗa mun sani wace ce to banda ya tafa kun gano wannan da kyau ko kuma kai yanzu kana zagan matan da Allah ya zaɓan ma annabi duniya da lahira. Kuma yana ganin kamar tafi uwar tijjani a samawi ai. Kun ga wani wannan da kyau To kaga ba za a je da nisa ba sai malin ya ce wa jawabuhu. Kun da ji magangan da yake faɗi duka ko? Yanzu can da yake ce mata ummul muminin ummul muminin da gaske yake faɗi? can da yake cewa Allah ya saukar da aya kansa ya ce su zauna a gida da gaske yake yi eh san da ya kawo wancan nassin da Ammar ya ce Aisha matan Annabi ne duniya da lahira da gaske yake yi jama'a ko wanda zai zo yana yabanka amma zagin ka yake son yi wannan shine uslubul mada salo ne na yabo amma yurad bihi dham amma me ake nufi da shi yana nufin zargin ka ne ina fatan mun gano wannan da kyau shine uslubul mada yurad bi hazzam Allah ya kiyaye mala ce anna qawluhu innaha ash'alat nara harb cewa wai Aisha ita ta kunna naral harbal jamal wai wutan yakin jamal wa qadat ha bi nafsiha kuma ita ce kwamandan yakin da kanta ba haka ya faɗi ba ila akhir kalamihi mala ce har zuwa ƙarshen maganin shi yace fa haza min azhar al-kazib wannan ƙarya ne a fili alladhi ya'lamu fasaduhu wanda kowa ya san ƙaryan wannan ƙaryan tashi kullu man lahu tila'un ala tarikh duk wanda ya leƙa cikin tarihi wa ahadasi mawqi'atil jamal da kuma abin da ya faru a yakin jamal ya san wannan zindiki ne makareci ne ku gano wannan da kyau ko duk wanda ya kalli mauka jamaliya ya san ƙarya yake jama'a duk wanda muke karatun littafin alintisar da al'awasim da shi zai gane wannan makaraci ne ko ba zai gane ba gano wannan wa zalika anna hadhihi al-ma'araka ba don komai ba sai don wannan yaƙi lam taqa bi tadbiri ahadin min sahaba yaƙin ya faru ba wani sahabin da shi ya kunna shi la aliyin wala talha wala zubair wala aisha ba ali ne ya tada shi ba ba talha ba ne ba kuma zubair ba ne in nawasib suka so zagin ali sai su ce ya fa san aisha tana ina sun je basara shi yana madina me ya kai shi kun gano wannan da kyau ko da ali ya zaman shi a a madina za a yakin da ya zaman shi bai tura su Ammar da su Hassan su je su tattara sojoji a kufa ba, zai yi a yakin? To kaga ba wanda zai ma'alu wannan zargin, ina fatan mun gano wannan da kyau, ba wanda zai yi. Allah ya sa mu dace. Bal inna ma waƙa'ad bi gairi tiyarin minhu, yaƙin ya faru ne ba a bisa san Ali ko Alha ko Zubairu ko Aisha ba. wala iradatin laha ko ba wanda ma ya nufi yakin inna man shabbal harbu bainahum wanda ya tada wutan yakin tsakaninsu qatlatu Usman shine wanda suka kashe Usman lamma ra'aw anna sahaba yayin da suka ga sahabban annabi ausha ko ala sulhi sun kama hanyar sulhu gadan-gadan kama na kala zalikal mu'arrikhuna kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari wa sarraha bil ulama'ul muhaqqiquna ko manyan malamai masu taƙiƙi suka tabbatar da wannan lil fitnatu a hadasiha waɗanda suka ba da labarai na fitintinu da yaƙoƙi da suka faru a duniya tintini suka ba labarin ba wanda ya tada wutan fitina ba Ali bane ba Talha bane ba Zubair bane ba Aisha bane amma kun ga wannan zindiki makaryaci ya zo ya ce ga wanda suka tayar kuna fahimtar wannan da kyau to ai ya kamata mu ɗan ji daga wajen malaman tarihin ko shin da mu ba mu mu ai sai da zakara ya ƙulul baƙillani malam baƙillani ya ce wa ƙalar jullatun min ahalil ilimi ya ce kakaf malamai masana sun tafi kuma bari ku ji abin mamaki wai ba a muƙaddimar littafin ne tijjani a samawu ya gaya mana dabe da bukhari ba har sai da ya tafiya a motan haya ya je babban birnin tunusiya kasan ɗan tunusiya ne kun ga fahimci wannan ya siye bukharin da wasu littattafai a hanya ya rika saffo ba fa wanda ya koya mashi nazari yayi kuma waɗannan masu karambanin nazarin da naɗa malam kansu malamai su ta malanta duk kaga inda fa ilimin ke kai su kuna fahimtar wannan duk bai san waɗannan maganganun ba shi ya faɗa ya ce sai san da ya kai ziyara iraki da iran aka zauna aka yi mai barbaran tunanin sun murtada a sadar ɗin nan ne dan sai ku ɗauka wannan tijani a samawun wai fa ya rayu wani shekaru mai yawa ne kun sa akwai malaman da ke cewa ba ma shi fa in shi'a na wannan ƙaryan kawai sai su rubuta littattafai in sun ga in sun rubuta ba za a karɓa ba sai su rubuta sai su sa sunan wani sai su yaɗa yanzu sun ga dama ta na kawai ko sai su rubuta littafi su faɗi irin waɗannan miyagun maganganun kawai sai su rubuta su ce Sheikh Jafar ne ya rubuta amma ba za su yi a wannan zamanin da Jafar yake raye ba ko kuma ake jin kasusuwan za su samu lokaci ne mai tsawo. Shi sa lokacin nan sai suka yi hijacking kasusuwan Jafar ai, suka rika bugawa, saboda za a kai lokacin da in su ne aka dogara da kawai suke yi ko sai dare ɗaya sai su janye kasusuwan. Kun gano wannan? Ka nema ka nema wanda yake hannunka kuma ya lalace. Ana nan tsawon zamani kamar shekara ɗari biyu an manta, amma mutane suna da labarin shi. kawai sai su fito da littattafai sun rubuta cewa shi ya yi in ba ilimi sai mutane su karba irin makircin da shedan ya yi mawa ya yi ma waɗannan mutanen da suka lalace ƙarshe-ƙarshen al'umman annaba adam wanda suka raƙe waɗannan bayan da Allah ya gaya mana cikin sotun Nuh wa ƙalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wad wala siwa wala ya gusa wa ya oka wa nasara ai bayan da waɗannan bayan Allah suka rasu ai shaɗan ne ya zo ya ce a rubuta sunansu daga nan ya ce a zana su da gawayi daga nan ya ce ai a sassaka duk ba a bauta musu ba a lokacin sai da zamani ya tsawo kun gano wannan da kyau ko to wasu na cewa shaksiyan ma tijani a samawu ma bata cinda ba wani tarihi nashi da aka sani. To kuma a cikin tarihin da aka tashi ku, da yake dama ‘yan ɗariƙa suke son su farauta, sai suka ce dama cin shi ɗan ɗariƙan Tijjaniya ne. Ko ba ka bane? Ya ce in sun je maulidi a garinsa ana girmama shi saboda sunan Tijjani da yake da shi. Shi duk ya haddace waƙe-waƙen ɗariƙa. To su ko ‘yan ɗariƙa dama abin da suke kenan ƙasida suke karanta. To daga nan sai ya gane Tijjaniya ɓata ne sai ya koma ƙadiriya. Shi ya faɗa, daga ne gane ƙadiriya ɓata ne koma hallutiya daga ne gane ta ma ɓata ne sai koma shi'a shi ne sai rahoton littafi sun mahata daitu kamar kai ne kaya gudu an bi ka a guje sai ka ce wala da ƙyar na tsira mun gano wannan da kyau ko amma fa da ka tsiran cikin kwalabe ka faɗa ya bar bid'a ya koma kafirci ko shi ne sun mahata daitu wai yanzu ne ya shiryu Allah ya tsare mana imaninmu. To jama'a za mu karanta karatun bakin lani sai kuma ga lokaci ya ƙure. nan za mu ci birki sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu zo mu ji mai ba kallani ya gaya mana akan waqa'atu jamal subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum